na'am na'am to bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na goma sha biyar a cikin jerin darasan wannan littafi mai suna a tufatul wardiya wanda ke karantar da matsalola da suka shafi ilimin nahau darasin da ya gabata mun ga waɗansu af'al da su ma sauran adawat ne annasika li hukumar mubtada wal khabar ko na farko mun ga malhijaziya malhijaziya takan shiga ma mubtada da khabar sai ta mubtada rafa'a khabar kuma sai ta mishi nasba kaman ma hadha bashara kun gane ma hadha bashara kaga basharan mansubun ne ala annahu khabar ma alhijaziyya su banu tamim ba su kula da ma irin hijaziyya ba amma ma hijaziyya za ta yi aiki ne idan ya zanto a babu nafiyi a gabanta babu istithna'i afwan a gabanta kamar wa ma muhammadun illa rasulun wa ma muhammadun illa rasulun to an sami illa a gabanta to shi ba za ta aiki ba ita mala hijaziya tana da sharuɗa guda uku kada sami in azza'ida a gabanta kada sami in azza'ida kamar da yadda muka yi dai ko sannan kuma haka shi ma mun karanta af'alul muqaraba af'alul muqaraba su ma suna ɗaya daga cikin annawasikh ko kuma al'af'alun nasikha allati tughayyiru hukm al-mubtada wal khabar to amma waɗannan af'al din sun shafi kamar haka akwai tafika akwai alika ja'ala akhadha ansha'a hab halumma hara ikhlau laka aushaka asa kada da karaba mun gan su ko ina jin mun rubuta su ko masha Allah to ba dukan su ne ake ce musu af'alul muqaraba ba sun kasu ne kashi kaman guda biyu haka a afwan sun kasu kashi uku akwai af'alul muqaraba suna nuna kusancin faruwan abu mu rubuta su ko na darasin da ya gabata akwai af'alul af'alul shuru daga cikin af'alul muqaraba akwai mene akwai kada da aushaka akwai kuma af'alul shuru akwai mene طفق جعل شرع أخذ أقولكم أفعل التحويل wanda in Allah da zan na yi ƙoƙari na fitar da wani jadwali a kansu to kuma Allah bai bani iko ba amma insha Allahu afwan a zan ina fata zan zo da wannan jadwalin darasi mai zuwa akwai af'alul muqaraba ko akwai kare da aushaka da karaba وتدل على حدوث الخبر قرب حدوث الخبر تدل على قرب حدوث الخبر تنا nuna cewa khabar din ya kusa faruwa kamar yadda kace kadati shamsu ta gurubu kadati shamsu ta gurubu kalmar kada na nuna khabarin ya kusa faruwa wato ma'ana ranan ta kusa fadawa mun banci wannan ko akwai kuma af'alur raja af'alur raja ba tahawil ba kamar yadda na fado af'alur raja su ana amfani da su ne domin a nuna fatan faruwan khabar fatan faruwan khabar ga mutada kama af'adin da kenan akwai asa akwai hara jamil jidan akwai ikhlau daka ka misali ka ce asara bukum an yarhamakum to galib ko da ke bari mu gama tukuna akwai af'alu shuru akwai akhadha akwai ja'ala akwai tafika insha'a habba ko hab eh shara'a ba dukan suna nuna khabar din ya fara faruwa ga mutada kamar idan ka ce mini kamar idan ka ce shara'al waladu yamshi yaron ya mene yaron ya fara tafiya mun bincin su ko to dukkansu waɗannan af'al ɗin khabar ɗinsu a wannan hukunci khabar ɗinsu yakan zo jumla ne fi'iliya musaddara ko mabdu'a bi fi'ilin mudari'in kun gane ka saba ganin suna mufradi a ismin kana khabarin ta ma akwai mene suna mufradi to ita kada wa akhawatuha afwan af'alul muqaraba wannan me yasa ke ce musu af'alul muqaraba duk da cewa akwai af'alul shuru akwai af'alul mene raja to wannan sai ya zama min babi tasmiyatul kulli bismil ba'd min babi tasmiyatul kulli bismil ba'd misali family ɗinku ga baki ɗaya sai a ce sai a ɗauko sunan wani yaro sai a ɗauka mai sunan family ɗinku ƙila akwai wani yaro ƙila tana ce mashi abutan mam cikin family ɗinku da ku diddiyanku sai a ce familin abutan mam kaga ai an kira an ɗauki sunan wani memba individual daga cikin family ɗin ko an kira shi da suna wanda ya gama mene ya shafi ya gama kowa da kowa to haza min babi tasmiyatul kulli bismil bab ta yadda an yi amfani da af'alul mene muqaraba af'alul muqaraba wani bangare ne daga cikin kashi uku na waɗannan adawatin ko af'al din sai aka kira su dukansu gabaki ɗaya da shi mun fahimci wannan ko wa alaikum salatullah eh kaman a ce kaga ba malli ko kuma mallawa ba hatta ta tsinawa misali a samu wani mutum ne mai mata uku ɗaya ba zazzagiya ce kila ɗaya kuma ba sakkuciya ɗaya kuma ba katsiniya to da yake irin katsinawan su sun fi kudi da sun fi dukiya da wadata sai a ce ma familin abin nan katsinawa sosai kwa min babi tasmitul kul bismil ba'd ne yayi wannan sosai insha Allah barakallahu fikum to mun ce af'al na waɗannan yakan zo fili mudari'i ne af'alul muqaraba ina sa in kudin nan idan ka ga misali ka ce asa zaidun an ya kuma ba ka shi ba? zaidun sai ya zama ne ismu asa jumlan an ya kuma sai ya zama ne khabaru asa gani ko idan kuma kana son kai lirabi dalla dalla asa fi ilmadin zaidun sai ya zama mene ismu asa marfu'un بضمه ظاهره ان حرف مصدري ونسب واستقبال كو يقوم سيك فعل مضارع منصوب بان اما كسني فان ان انا حرف موصول ني فا اي ba mun yi musul harfiya da musul ismiya ba Ehe, harfin musul ne ina silin shi ya kuma shi ne silinsa to in ma ka takaita nasib shine an ko mansub ita ce jumlan ya kuma ko to wan nasibul mansub fi muhallin nasbi khabari asa mun banci wannan ko to dangane da khabar nasu in kun lura da kyau asa farkon shi ba gashi mun samu an ba to dangane da zuwan an dinnan sun kasu kashi hudu ne kamar haka na farko ma ya ƙillu fihi wurud- wujud an wujud an af'al ɗin da ke wannan gurin da wuya ne kaga an a kabarinsu akwai kada akwai aushaka akwai karaba yana da karanci kaga khabar ɗinsu ya fara da an watan fili mudari inda yake zama matsayin khabar ɗinsu ya fara da an yana da karanci sannan kuma sai nau'i na biyu afwan afwan eh na'am to ma yaqillu ko sai kuma ma yakthuru ma yakthuru wuku an mafi yawanci khabar ɗinsu jimla ne mudari'i wanda an karriganya karriga su akwai asa akwai hara akwai ikhlaulaka da wuya ne a ce khabarinsu bai zo da an ba galibi a ƙur'ani za ga in ka gasa to khabarinta sai kaga mudari ne mansub bi an galibi wa an asa an yakuna qad iktaraba ajaluhum asa rabbuhu to kaga wannan shi ba samu abin da in talakkunna a to ga ai ga an din ya zuwa gaba asa rabbuhu in talakkunna an yubdilahu azwajan ba gashi ba wannan in talakkunna i'tiradin kenan i'tirad jumla ce mu'tarada ka gani la yasar qaumun min qaumin asa ka gani to diga shi na asara bukum an yarhamakum sannan kuma akwai waɗanda su kuma kabarin su yajibu wujud an dole sai an samu kabarinsu ya zo da mene ya fara da mene ya fara da an na'am su ne hara ku yi haƙuri a nan ina jin kamar na yi yaksuru ma yaksuru akwai afuwan a nan gudun ina akwai gyara nan akwai aushaka ne wannan ma da gyara nan akwai kada da karaba su ne khabarinsu yana da karanci ga ya fara da an sai ma ya kusuru uku an akwai aushaka aushaka da asa sai kuma ya jibu wurudi an akwai harada ikhlaulaka mun gane shi ko sai kuma ma yamtani'u ma ma yamtani'u wuku an wannan haramun ne a samu an ya zo a farkon su ne kullu afalin shuru kullu afalin shuru su wannan su waɗannan afalin shuru kaman ja'ala tafika shara'a ba a samun an a cikin ya ya riga yi kabarinsu kaga wa tafika yakhsifani alayhi ma min warqil jinna ai ba ce an an an yakhsifa ba mun fahimci wannan ko insha Allah akwai jadoli wanda zai fito akan waɗannan kuma dukansu af'al ne jamida la ya'ti minha mudari'un wala amrun illa kada da mene da aushaka ya kari zaituha yudhi'u to an samu mudari ta ina a su biyu ne dai su biyu ne aka samu mudari'insu akwai kada da kuma aushaka yushaku kamathalin ra'i yar'a haulal hima yushaku an yarta'a kama ja'a fil hadith annabawi mun fahimci wannan ko to shi ne malam ya ce mana yurajjahu tiranu aushakat asa bi an wafi kada karabtu karubat ukisa yurjahu malamai sun rinjayar da iktiranu haduwan aushaka fi'ilin fi'ilin mudari'i khabarin khabarin wannan khabarin aushaka da asa ya zanto an hada shi da an kaga shine yaksuru ko wa fi kada karubat ukisa sai ka ce wa ukisa an akasta al'amarin fi kada wa karubat ya killu khabar din kada ka da karba karaba akwai karanci a samu mu mudari'in su wanda yazo khabar yazo ya fara da mene ya fara da an wa in talal awwalani wa in talaw wa in talal awlayani muzhara جردهما أو بهما ارفع مضمرة نعم تو وإن تلا كناك وإن يلي وإن يلي الأولان أولتان مظهرة جردهما أو بهما ارفع مضمرة تو wa in talal wa in talal awwal awlayani ko kuma wa in tali wa in yali awlayani ko okay awwalatani ko anaku ko muzharan jarriduhuma aw bihi marfa mudmara idan ka zo ka sami suna suna zahiri misali asa an ya kuma asa zaidun an ya kuma to a wannan guri kana da fuskoki biyu na farko jaza isnaduhuma ila an yaf'al muktafiyun bihi asa sai ku ce fi'il madin kun gane ko an nasib ko yaqum me za ka ce mishi mansub wana fahimta ko to ina fa'ilinta wa jumlatu an yaquma fa'il li fi'li asa kaga nan da ka zo sai ka jingina su zuwa ga mene zuwa ga lamiri za ka yi amfani da su fili a nan idan ka yi ce a sa'an ya koma a nan fili ne lazim ba mu ta'addi ba kun gane ba mu ta'addi ba ba ana da bukatan ismi da kabari ba to sannan kuma haɗin yau a nan a sa zaidun an ya kuma kaga nan zaidun zai zama menene ismu asa jimla an ya kuma fi muhallin nasbi khabari asa na'am kace eh mene kenan kakamanta ba mun yi kana wa fatuwa ba ismu kana ai marfu ne khabaru kana ko mansubi ne ko ai kaman yanda kana suke shiga mutar da kabar su ma waɗannan suna shiga mutar da kabar ne shi yasa aka zo da su a gaban kana ai wakwato haye okay to alhamdulillah to idan an samu suna muzmari muzmari lamiri wa in yalil wa in yalil awwalatani awwalataini ko muzhara idan an samu suna zahiri ya zo a gaban ya zo a gaban waɗannan kalmomi ɗin jarridu kuma ka tsiritar da shi au irfa mudmarin bihima ko kuma ka yi rafa'a ga suna a lamiri da su a nan ina fa'ilu a sa'a nan kaga wannan fili ko sannan kuma laka an tuƙaddar zamir huna a nan a sa sai zame ne a sa fi'il madin naƙis ke na nan sannan wa fa'ilu zamir musutirun mudmar kenan to kaga da ka tashi sai kai isnadi zuwa ga kuwa lamiri lamiri wani iri lamiri mustafir ko kuma mudmar ko to wannan wajihin da kana da wannan wajihin to a bisa ga wannan wajihin wannan jimlan gabaki ɗaya sai ta zama ne fi mahallin nasbi khabar kun mun fahimci wannan ko idan kuma ka zo baka isnadi zuwa ga lamirin ba to sai ka isnadin zuwa ga mene jumla to amma a wannan halin idan ka isnadi zuwa ga jumla ka ce jumlatu ka zafi ma da rafi fa'il na asa to nan asa zai zama fi'ili ne wani iri lazim amma idan ka isnadi zuwa ga fa'il nan zai zama wani iri ne naqis tunda yayin da ka isnadi shi anan ya hataju ila mubtada'in wa khabarin mun fahimci wannan ko Allah ka samu dace lokacin ya dan yi karanci ga kuma bayani kuma ana sa yi shi dalla dalla to insha Allah sun ta'ala dai zamu dakata anan muna fatan idan Allah ya mu darasi mai zuwa za mu fara karatu da wuri kuma za mu ƙara bayani akan wannan insha Allah ta'ala kamar yadda kake da mutada da khabar a gaban kana a wadda ke kana tana shiga mutada da khabar su ma waɗannan af'alin shuru suna shiga mutada ne da khabar sunayensu suna ne mufradi watan asma'uha suna ne mufrad amma khabarin su bai zuwa suna mufradi sai dai zumi ne jumla fi'liya musaddaratun ko mabdu'atun bi fi'lin mudari mu bince wannan ko sannan akwai wanda yake akan samu an ya zo a gaban su da karanci af'al ne wanne kenan kada na kada da karba akwai kuma wanda an yakan zo da yawa kaman asa da aushaka akwai kuma wanda yake haramun ne a zo da an ma a farkon filin mudari'in ba a zuwa da shi an hana kaman a faɗi shiru ko akwai kuma wanda yake mene shi kuma na karken guda hudu ne a yi ya waje ba a samu an ko kafin mudari'in ko to alhamdulillah harada ikhlau laka to Allah ya sa mu dace ikhlau laka da da khawun ne insha Allah duka suna nuna suna karkashin menene ne ya kusa ya kusa kaza ya kusa ya faru ka duba dukkansu na waɗanda suke afalin shuru suna nuna kabar ya kusa ya faru ne wanda kuma suke afalin raja fata ne ake yi wanda kuma suke afalin menene ɗin na muƙaraba shi ma ya kusa ne abin kabar ɗin ya kusa ya faru na'am shi ne takarib kenan eh raja shi ne ya kusan a fata kamar ka ce a sa zaidun an ya kuma ina fatan zaidu ya miƙe ko makamancin haka shi kuma kada yana kusan mai yana nuna ne ya kusan tsayuwan ne tsayuwan nashi ya kusa karaba eh sai dai yanzu galibin larabcin yanzu ba a cika amfani da su ba kashi nan takadu samawati wal ardu yakadu zaituha yudhi'u kaga ne yakadu zaituha yudhi'u kaga kaga jimla ko musaddara mai mudari wa in kadu laysa fi zunaka yakadu ne yastuna bil ladhina yatuna alaihim ayatina wa ma kadu yafaluna alaf alaf Allah daga sunan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk